نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله يومنا 20 ga watan Sha'ban hijira annabi alayhi salatu wassalam 1446 wanda ya dace da 19 ga watan biyu shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Wadha'if Ramadan littafin da yake bayanin wato ayyukan watan Ramadan ina muka tsaya shakara ومنها ma'ana daga cikin fa'idodin wato neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da barin cin abinci da abin sha da sha'awa da kallil kalbi kadaituwar zuciya kakkabewar zuciya lil fikri wa dhikri ga tunani da kuma wato zikiri idan mutum yana jin yunwa yana jin kishirwa jin kishirwa na ibada jin yunwa na ibada to ba abinda mutum zai tunani sai Allah subhanahu wataala sai ambata shi amma in jin yunwa ne ba na ibada ba na dole to wannan sai kai ta tunani ya zaka samu abinci ka ci amma in na ibada ne sai kai ta tunani kai ta tunanin girman Allah kai tunani game da makoma ranar alkiyama ko kawai ka ji kana ambatan Allah ko la haula ko la ilaha illallah ko subhanallah ko wani abu da ya kama da wannan sai mutum ya yi tai saboda bi saboda yunwa shi da kishiro shi na ibada ne fa inna tarawul hadhihi shawat domin amfani da waɗannan abubuwan na sha'awa qad yuqassil qalba yana iya busar da zuciya yana isa zuciya ta zaman toke kasassa ta bushe wayomi kuma yana makantar da zuciya cin abinci akai akai duk lokacin da ka bukace shi ka ci duk lokacin da ka bukaci abinka na bukatar rayuwa ka yi to yana sa zuciyarka ta makanci yana sa zuciyarka ta bushe babu tausayi a cikinta amma an kai ma ana dan taba ka kamar yadda ake taba kowa to kaga sai ka yi sai ka yi la'asar da rayuwa sai ka yi sanyi da rayuwa ka dauke ta ba komi ba amma in duk lokacin da ka dan motsa za ka samu abin da kake so to wannan yana sa zuciyarka ta bushe ka kekashe ba ruwanka da kowa cikin rayuwa kowa ya ta kanshi baka san wuya ba baka san tashin hankali ba baka san jarrabawa ba sa'annan kuma yana sa yana makantar da zuciyarka baka ganin girman Allah kuma Allah sai ya rage shi ke baka amma kuma girman shi sai ya rage a cikin rayuwarka ina abin da malam yake ni wa yahulu kuma samun abin da kake so akai lokaci lokaci duk lokacin da ka bukata ka samu yana shiga shamaki bainal qalbi tsakanin zuciya wa dhikri wal fikr da ambatan Allah da tunani yana zamo shamaki yana tare ka ya hana ka tunani akan abin da Allah yake so kai tunani akan shi ko kuma yawa ambatan Allah ba kowa bane Allah subhanahu wataala zai ma nema ka ganshi ya dage yana ibada sai kaɗan cikin mutane dan haka wanda baya shan daɗi cikin rayuwa ya yi mai shan daɗi ibada. Sai dai ya ƙoƙari ibada ta zama don Allah yake yi, ba da Allah ya ba shi ba, ita ƙoƙari shi ma don ya samu. kai ta ibada din dai Allah ya kawo maka ƙarshen wahala kawai ba ba tunanin lahira kake ba kaga matsalar ce idan kai ma da an mika ma ita kai ma kaurace ma ibada za kai kai ma ka zama dan uwan wancan din kenan to haka jin daɗin rayuwa yake yana hana mutum galibi fa duk cikin mutum goma sai ka samu mutum bakwai sun rafkana sun shagala harakar duniya su kawai suke ibada ma in sun yi kawai suna dan yi ne ba don wani abu ba mutum uku waɗanda Allah ya ba su daɗin rayuwa su ne za ka ganin sun mai da hankali ba su wasa ba su wasa da farilla ba su wasa da nafula sun mai da hankalin suna ganin su Allah ya taimake su ne ya ba su daɗi saboda su nemi lahira saboda samu kwanciyar hankali kuma sun samu to bari su mai da hankalin su wurin lahira amma sauran mutane kawai abinda suke gani dama an zo duniya ne don neman wannan abin kuma an samu to kuma sai ibadan ma da ana yi ne dan Allah ya bada dadi ya ba mu shikenan ba ko baka wadi da bakinka ba to yanayinka yana nuna ka ce haka nan ne Allah ya kiyaye wa yastad'il ghaflata sa'annan kuma biyan bukatu akai akai yana kawo ma mutum yana kira ma mutum rabkana bana yana gayyato maka rabkana wa khalwatul batni min at-ta'ami wash-sharabi kadaituwan ciki daga abinci da abin sha yunawwirul qalba yana haskaka zuciya yana sa zuciya ta haske ba shi yasa addinin musulunci yace ka raba cikin ka uku ba kashi daya na abinci kashi daya na abin sha kashi daya kuma na lumfashinka ba haramun bane ba hana ka baka cika koshi kai gam ba hana ba amma dai yana sa jikin kai nauyi kuma yana tushe ma zuciya ne kawai amma ba haramun bane Allah bai hana ka ka sha dadi ba amma kan shan dadi kuma ya dauke maka hankali daga abin da Allah ya halice ka saboda shi to shi yasa musulunci yace ka raba cikin ka uku kashi ɗaya na abinci kashi ɗaya na abin sha kashi dai kuma na shedar da za ka yi lumfashin da za ka samu cikin ka baya da nauyi kana lumfashi yadda ya kamata in ba haka ba sai ka zanki cin abinci ka yi tarab kana ka yi ta shagala ka yi ta mantuwa ga abin da Allah subhanahu wataala ya halice ka domin shi wa yujibu riqatahu sannan kuma rage cin abinci ga ciki yana kawo ma zuciya tabshi zuciya ta zamanto mai tafshi mai sanyi mai tausayi wa yuzilu kaswatahu kuma yana busar da kekashewar zuciya yana busar da shi wa yukhlihi lidhikri wal fikr kuma yana wofintar da zuciya ga tunani da kuma ambatan Allah subhanahu wataala wannan fa'ida ce daga cikin fa'idodin wato azumi zama da kishirwa da yunwa amma dan Allah wa mina daga ciki annal ganiya lalle mawadaci ya arifu qadara yana gane gwargwadon ni'matin lahi alaihi ni'mar da Allah ya mishi yana gane daraja da girman nema Allah subhanahu wataala a gare shi Allah ya mai wadata duk lokacin da ya bukaci abinci sai ya ci abin shi da abin da yake so sai ya ci in yana so ya ci abinci wanda aka saba da shi yana so ya wasu ciye-ciye zaman to matsayin abinci gare sai su saboda yana da hali to zai gane cewa fa Allah ya mai nemomi masu yawa duk lokacin da ya baka in yana azumi sai ya tuna yanzu fa gashi da wadata amma ba da damar cin abinci sai rana ta faɗi ko da can kuma ba duk lokacin da ya so ya ci abinci sai ya ci akwai kudi aljihun shi a gida akwai abinci akwai shinkafa akwai masara akwai dawa akwai maka akwai kuskus akwai gwangwanayen nama akwai na kihi ga su nan akwai shi naman na gargajiya ga yana akwai na shanu akwai na raguna cikin firigo akwai na kaji akwai na zabi duk akwai duk wanda yake so yanzu yanzu nan cikin ɗan mintuttuka sai a haɗa mashi a kawo mai ci amma yanzu ga yana jin yunwa ana azumi rana ta yi azahar ta yi yana jin yunwa yana jin kishirwa ba damar wannan ga yan firigo karama babu komai cikin da sai lemuna da madarori kala-kala sai dai ya kai ta kallon sa yana jin haushi kawai ba su ciwa tun da azumi ake kaga da haka zai gane nema Allah subhanahu wataala akan shi nema ce mai girma bai kadari lahu saboda Allah ta'ala ya bashi iko ala ma manahu kathiran min al-fuqara akan abinda Allah ya hana da yawa daga cikin talakawa su to shi Allah ya baya dama amma ba cikin azumi ba min fuduli ta'ami wa sharabi wa nikah na ragowa abinci na ragowa abin sha da kuma mata duka Allah ya bashi amma kuma yanzu ana azumi shikenan dole ya hakura har sai rana ta faci fa innahu bimtina'ihi min dalika to lalle shi da hano shi daga haka fi waqtin maqsus a cikin wani lokaci ke bantacce wa husulil mashaqqati lahu bidalika da kuma tabbatar wahala gare shi da haka cewa yana shan wahala yana jin yana jin kishirwa da haka ne ya tazakkaru bihi mammuni min dalika al-itlaq zai tuna wanda shi gaba ɗaya a rayuwar shi an hana shi yin haka bana zai tuna talakan da shi kullum haka yake rayuwa babu ko ba haka ba gidan wani talaka sai kaga an tashi kwayan hatsi kwaya babu ba maganan rabin ciya ake ko ko kwaya babu kwaya ɗaya wannan ta ci babu ko ta masara an tashi babu ita ballantana a ɗan sarrafa wani abu a yi mai ko kunu a yi babu shi wani kullum haka ke rayuwa kullum gidan shi ba komi kullum wanda aka samu ne ake canyewa wasu kai nake son cewa ba wani ba ku kaga da wadatar da Allah ya maka sai ka tuna yau ana azumi kayi ne da yunwa da kishirwa sai ka tuna wani shi kullun haka yake kullun an hana shi samun biyan bukatun shi na rayuwa to sai ka ce lalle ashe Allah ya maka nema mai girma yadda Allah subhanahu wataala bai taba sanya ka cikin yunwa ba in ba da aka shiga azumi ba wa wajaba lahu dhalika fa yujibu lahu dhalika sai wannan ya wajabta mashi shukra ni'matillahi alayhi gode ma nema Allah subhanahu wataala da yayi akan shi bilgina da wadata wa yad'uhu kuma sai wannan ya gayyace shi ila rahmati akhihi almuhtaj ya zuwa tausaya ma dan uwan shi wanda yake da bukata wa muwasati da kuma taimaka ma dan uwan nashi bima yumkinu min dalika da abin da yake yiwa daga cikin wannan wa mina daga cikin fa'idodin azumi annas siyama lalle azumi yudayyiqu majariyad dami yana tattoshe yana tattare yana matse hanyoyin da jini yake gudu a cikin jikin mutum saboda jini yana so ya ga jikinka kana yawan shan ruwa kuma kana bi yawan cin abinci akai akai ko ko da baka ci abinci ba dai kana dan cin wani abu to da an tare to wannan sai sai sai ya sa jini ba ya gudana cikin jikinka yadda ya kamata kuma wannan wata hikima ce ta Allah hmm allati ya majari shaytan min ibn adam wanda ita hanyar jini kuma nan ne shedan yake bi shi ma yana yawo a cikin jikinka yana yadda kwayakwayin shi a ciki in sun kai lokacin kyankyashewa kyankyashe ya hallaka ka shi ma shi da haka yake inda jini ke yawo haka yake yawo cikin jikinka hanyoyin jinin da yake bi to sun mace jini bai samu ba shi ma zai samu to shi ma ba zai samu hanyar wucewa cikin jikinka ba fa inna shaytana domin shaytan yajri min ibni adama yana gudu daga jikin dan adam majrad dami inda jini yake gudu a cikin jikin dan adam haka hadisi manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wa taskunu bis siyami wa sawisu shaytan da haka waswasin shaytan sai ya kwanta saboda ana azumi tunda ba yawo cikin jikinka shaytan yawo yake ta yi fa kuma yawon nan yana neman wurin da za a tsaya wani fa ba yawon banza bane yake kawai yana ta yawo a inda kasan jini yana yawo cikin jikinka yana lalla yana tsayawa inda inda kake da bukatar ya tsaya inda ba bukata ya wuce to shi ma kai ki yana yawo ne in ya ga wurin tsayawa sai ya tsaya ya wata banna wurin ya aje wani abu ya wuce in lokacin aiki abin ya yi shi kenan aiki sai ya tabbata a cikin jikinka yadda jini yake ma haka shaidan yake maka to amma na azumi shi kenan wasan shaidan da yawon shaidan ga jikin mutum sai ya tsaya saboda an matse shi kuma ibada ake yi shi kuma shaidan yana gudun ibada da lokacin da ka shiga ibada sai ya gude ya barka tsoronka yake shi ta ibada da kai shaidan haushi yake shi in ka yi sadaka yana jin haushi in ka yi sallah yana jin haushi in ka ambaci Allah yana jin haushi ko abin da kai mai kyau shi kullun so yake kai mara kyau innama ya'murukum bisu'i wal fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun shi shedan haka yake kullun yau mace ku da mugun aiki da alfasha ko wada ma Allah subhanahu wataala abinda ba ku sani ba dan haka da zaran kai biyayya ga Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ya shiga uku sai ya gude barka kana azumi shikenan shedan nisan ta kai ki yana tsoron ka Allah ya kiyaye mu daga sharrin shedan wa tankasiru shawatu shaytan wal ghadab sannan kuma sauratu shaytan sauratu shahwati wal ghadab wato zafin sha'awa da kuma zafin kushi da sai su karaya saboda an tare shedan wanda yake kawo su sha'awa shaidan ke tado ta sa'annan kuma fushi ma shaidan ke kawo shi wala ya zaja ala nabi sallallahu alaihi wasallam as-sawm wijal domin haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya azumi ya zamanto dandaka ga mutum manzo Allah ya ce ya kuma tasa mun karanta hadisi nan farkon kitabun nikah ko annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya mashara shababi ya ku matasa man istata minkum albata falyatazawwaj duk wanda ya samu ikon aure a cikin ku to ya aure ba soyayya za a yi ta yi ba aure yayi aure kawai in ba ya aure to shikenan sha ma yayan mutane lafiya annabi alaihi salatu wassalam ya ce wanda bai samu iko ba fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un ina horon shi da azumi saboda azumi dandaka ne gare shi yana rage wa mutum sha'awa to saboda haka kenan annabi alaihi salatu wassalam ya sanya azumi ya zaman to dandaka li qatihi saboda yankewar shi an shawatin nika daga sha'awa ta wuri wa alam mala yace ka sani annahu la yatimmu at-taqarrubu ila Allah ta'ala lalle neman kusanci ya zuwa ga Allah subhanahu wataala ba zai cika ba bi tarki shawatil mubaha da barin shawoyi waɗanda aka halatta ba bi ghairi halati siyam a cikin yanayin da ba na azumi ba illa ba da taqarrubi sai bayan neman kusanci ilahi zuwa ga Allah bi tarki ma harrama Allah alaihi fi kulli hal da barin abinda Allah ya haramta shi a kowane hali min alkazimi na ƙarya ƙarya kullum haramun ce in dai ba wadda take dole ba wadda ta kama mutum ba to ƙarya gaba ɗayanta haramun ce wa zulmi haka nan ma zalunci kullum haramun ne ana azumi zalunci haramun ne ba azumi ma zalunci haramun ne wal udwan da kuma ainihin tsallake iyaka wuce iyaka shine ƙetare iyaka ta'addanci yawa amare ka kai mu mutum kulli ko amare ka ka dace mutum da adda kaga udwani kenan yau ko kuma wani ya zage ka makin karama zage sai ka kashe shi da maji da zagi da mari wani yayi zagi alan nasi ga mutane fi ma'ash fi dima'i ma cikin jininsu haramun ne kowane lokaci ko ba cikin azumi ba wa amwali haka ba wuce iyaka a cikin dukiyoyin mutane haramun ne ko ba azumi yake ba wa a'radihim haka ma cin mutuncin mutane ko ana azumi ko ba azumi haramun ne ولهذا قال صلى الله عليه وسلم domin haka manzala sallallahu alaihi wasallam yace man lam yada qawl az-zur duk wanda bai bar maganar zur ba maganar ƙarya kenan wal amala bihi kuma duk wanda bai bar aiki da magana ta ƙarya ba falaysa lillahi hajatun ba ruwan Allah ta'ala da shi fi an yada ta'amahu wa sharabahu ya bar abinci ya bar abin sha ma'ana duk wanda yake azumi kuma yana ƙarya ko yana shaida zur ko yana aiki da maganar zur to ba ruwan Allah da azumin shi ma'ana mi- ana nufin in kana azumi kamata yayi ka kare kanka daga ƙarya da saurarenta kai ba kai kuma an kawo maka ma ba za ka yarda ba to Allah ta'ala yana son azuminka Allah yana son zamanka da kishirwa yana son zamanka da yunwa saboda kana yi ne domin Allah wa bi hadithin akhar a cikin wani hadisi na daban laysa siyamu min at-ta'ami wash-sharab ba azumi ne kamewa daga abinci da kamewa daga abin sha ba inna as-siyamu abinda ake ce ma azumi min al-lagwi war-rafathi ga yazmi daga magana wadda bata kamata ba da kuma maganar da za ta jawo maka zunubi Allahu shine magana ya sassa ya sassan magana wadda ba- babu wani amfani a cikinta surutu kawai ka tsaya kamata lokaci kai ta surutu ba zunubi za ka samu ba amma mi ba ta da wani unhani unhaninta kawai ka faɗi ta ka tsaya ka yi ta mugun dumi kawai to ana azumi bai kamata a zanki wannan dumin ba qala ibn al-madini babban malami ibn al-madini malamin imam al-bukhari yace ala sharti muslim wannan hadisi ya tabbata kan sharadin imam muslim wa fi sahihain ya zo a cikin sahihain amma nan maganan ban san ya aka yi ta zama haka ba saboda ibn al-madini malamin bukhari ne shi kuma bukhari malamin muslim kuma ibn al-madini ya rasu kusan shekara ta 240 kusan lokacin imam muslim ban ce ma ya rubuta littafin shi ba bari ya samu wani sharadi ya ce ala sharti muslim shi malamin bukhari ne shi kuma bukhari malamin muslim ne ko kuma ya kai malamin malamin malamin almajiri a malamin malamin malamin mutum kuma ya zo yana yaban littafin mutum yaushe kuma ya rasu da wuri shekara ta ɗari biyu da arba'in da wani abu ya rasu na san akwai wani abu wurin da aka shafi ofin sahihaini ya zo a cikin sahih bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda marfu'an hadisi marfu'i وما أضيف للنبي المرفوع da hadisin da aka dangana shi zuwa ga annabi shi ake ce ma marfu'i as-siyamu junnatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace azumi garkuwa ne ga mai shi fa idza kana yawmu sawmi ahadikum idan ranan azumin dayan ku ya kasance fala yarfuth to kada yayi magana ta batsa maganar da ke tada sha'awa wala yafsuq sa'annan kuma kada ya yi fasikanci aiki na fasikanci ko kuma magana ta fasikanci kai ya dai wala ya jahal kuma kan mutum ana azumi ya yi wauta ya nuna shi wawa ne shi sakarai ne shi jahili ne bai san abin da yake ba kuma ana azumi idan ma wani ya nuna mashi wauta da sakarci da jahilci to shi ya nuna mai sani da hankali wannan sai mutum ya sha tarbiyya da kyawu ba na baka sha tarbiyya ba shikenan baka da ita wani amma rishin tarbiyya kai ma sai karama fa in sabahu ahadun in wani mutum ya zage shi fal yaqul to yace inni imru'un sa'im lalle ni mutum ne ina azumi kana azumi wani ya kwada maka zagi kawai ba daidai bai zage ka sai ka ce da Allah ya hakuri azumi yake kuma shikenan kakka ne mai bayan sharuwa ka ce zaganni ka gani ɗazu mai kace mani a ɗazu da ana azumi ne to zaganni yanzu ka ba a haka nan shi kenan ya wuce ka ce azumi kake ka samu ladar ka wurin Allah aljunna to abinda ake ce ma aljunna ma yasturu sahibahu shine abinda yake rihe mai shi garkuwa dai da muka sani wa yahfazuhu abinda yake kare mai shi min alwuqo'i fil ma'asi daga fadawa cikin sabon Allah ma'ana azumi yana hana ka duk lokacin da kai yunkuri sai ka tuna cewa ne azumi yake duk lokacin da ka je kai wani dumi ko wani aiki wanda bai dace ba sai ka tuna azumi yake sai ka bari ko ka fara ma kowa ka gado ko kana kallon wasu abubuwa ka ce ka azumi ba ake kaga azumi ya zama mi ya zama garkuwa gare ka yana hana ka fadawa a cikin sabon Allah warrafatu abinda ake ce ma harrafatu alfuhsh shine alfasha gamci batsa magana mai tada shawa wa radi'ul kalam da kuma mummunan magana magana da ba ta da kyau wa li ahmada riwayan imam ahmad wa nasai da imam an-nasai ana bi ubayda daga abu ubayda marfu'an as-siyam junnatun ma lam yukharriqha shi azumi da kake ganin shi garkuwa ne ga mai shi matukar dai mai azumin bai keta wannan garkuwar ba bai huda ta ba bai mata huda ba kasan garkuwa in tana da huda to sai abin da Allah ya dada in aka yi halbi da kibiya in ka kara kibiya tana iya fige kewa cikin wannan hudar ta kashe ka ko ba haka ba yawa ko yau ko gobe da garkuwarka wadda ta dan huhudi ana iya kashe ka da ita ko kuma abin nan a soke ka da takoba haka to tana iya mi tana iya wucewa ta hude ko a jeho mashi to haka shi ma azumi yake in dai ka zanna salin alin cikin azuminka ba ruwanka da komi sai ibada ka kare idanunka da kunnuwanka da bakinka daga abin da bai dace ba to azumi ya zama garkuwa gare ka warawa tabarani tabarani ya rawaito ana bi huraira ta marfu'an daga abu huraira marfu'an hadisi inna siyama junnatun lalle azumi garkuwa ne ma lam yukharriqha in dai mutum bai huda wannan garkuwar ba ila sai aka ce bima yukharriqha da menene mutum zai huda wannan garkuwar shi azumin kenan qala sai annabi alaihi salatu wassalam ce bi kadhibin da ƙarya kana azumi kai ƙarya to ka huda azumin ka aw ghibatin ko kuma gulma ana azumi kayi gulma shi kenan ka huje azuminka Bahaushe ya ce sai bango ya tsage yawwa kadan gare yake samun ka gani shi kenan ka kaba kaba wani ka makiyin ka shedan dama yi mi yazo ya shigo cikin rayuwar kai bata maka ibada saboda ka miki yayi ƙarya miki yayi gulma da annabi manci da wulakanci da cin mutunci ana azumi duk sabalan da kai to yana huda maka wannan azumin ne wa ruya ana bi hurairata marfu'an kuma an rawaito daga Abu Hurairah marfu'i as-sa'imu fi ibada mai azumi yana cikin ibada ma lam yaghtab musliman in dai bai ci naman mutum musulmi ba in dai bai gulma ba aw yu'zihi ko kuma in dai bai cutar da mutum musulmi ba to yana cikin ibada da kai saur shi kenan ka shiga ibada to da ka zanna ka ci namun mutum shi kenan wannan ibada ka hita daga cikin ta ko kuma ka cutar da musulmi wa Anas daga Anas ma sama man dhalla ya'kulu luhuman nas duk wanda ya zanna yana ta cin naman mutane ba azumi yake ba ana azumi kai kuma kai zanna kana tai in kai da wannan kai da wannan in kai da wannan kai da wannan an kare hira wannan ka dauko ta wannan kai tai to wannan ba azumi mutum yake ba cin naman mutane yake yi kawai kuma tuntuni yayi bude baki da cin naman mutane gulma da kake gani kamar a soyo maka naman mutum ne kamar ki daga yaji kana cin tsokokin shi Allah ya kiyaye qala babu salaf sashen magabata yake cewa ahwanu siyam mafi saukin azumi tarku ta'ami wa sharab shine barin cin abinci da barin sha abin sha azumin da ya sauki kenan shine azumin gama garin duk gama gari duka azumin mahi yawan mutane gabar abinci gabar abin sha shine mafi sauki wa qala jabir jabir yace idza sumta in kai azumi falyasum sam'uka to kunnuwanka ma su yi azumi wa basaruka idanunka ma su yi azumi wa lisanuka harshenka ma ya azumi anil kadhibi daga yin ƙarya wal maharim da kuma faɗin abubuwan da suke haramun ne wada azal jari ka bar cutar da makwabcinka ana azumi kana cutar da makwabcinka kana wani abu wanda makwabcinka baya so kuma cuta ne addinin musulunci ko kana bata mai koho gida ko kana tada wata hayaniya cikin gidanka tana shiga gidan shi kuma ana azumi ba daidai ba ne kana ɓata ladan azuminka saboda cutar da makwabci baya da kyawu ba azumi ma baya da kyawu ballantana ana azumi makwabci bawa ne mai girma wurin Allah mutum ne mai daraja wurin Allah ko da ba musulmi bane ko da addinin ku ba iri ɗaya bane yana wani addini kai kuma kana na Allah ko shi ba a ce ka cuta mashi ba cewa kai ka kyautata mashi ka nuna mai halayya mai kyau kai zama da shi zama na kwarai to ballantana musulmi da musulmi dada makwabcinka kala uku ne kamar yadda muka karanta nan akwai makwabci wanda yake da haƙƙi uku shine katangar ku daya ko kuma kusan gidanka yake kuma dan uwanka ne ko musulmi ne yana da haƙƙin musulunci yana da haƙƙin kusanci yana da haƙƙin zumunci akwai makwabci mai haƙƙi biyu ba dan uwanka bane amma musulmi ne yana da haƙƙin makwabtaka yana da haƙƙin haƙƙin musulunci akwai makwabci mai haƙi guda ɗaya shine wanda ba dan uwanka bane ba addinin ku ɗaya ba sai dai zama wuri guda ɗaya hada ka da shi yana da haƙƙin wannan wannan makwabtaka din da Allah subhanahu wataala hada ka da shi ka zanki gaida shi in kwana biyu ba ganshi ba ka tsaya ku gaisa lahiya kwana biyu kakka kyamace saboda ba addinin ku ɗaya ba Allah hada ku zama wuri guda ɗaya da shi in wani abun murna ya same shi an mai haihuwa ko ya ma dan shi aure ko da shi kaje ka taya shi murna in an mai rasuwa kaje ka mai jaji in wata hatsaniya ta afko gidan shi ko an mai sata ko gobara ko wani nashi ya rasu ko kuma wani nashi ba ya lahiya ko shi kaje ka mai abin nan jaji duk wannan haƙi ne mu kai ba sai Allah ya kama ka ranar alkiyama ba haƙƙin makwabci ne akan makwabci kuma Allah ta'ala ya ce wal jari dil qurba wal jaril junubi Allah ya ce makwabci na kusa da na nesa daga kula da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zalika jibrilu yusini bil jari hatta banantu annahu sayuwarithu Malaika Jibril bai gushe bai na mana wasiya da makwabci sai da nayi tsammanin cewa zai ce yana da gado Kana kuma bar wasa da mu bar wasa da hakokin makwabci suna daga cikin haƙoƙi manya-manya yana daga cikin hukukul ashara haƙoƙi guda goma waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da abada su wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibn as-sabil wa malakat aymanukum haka yana daga cikin haƙoƙin da Allah subhanahu wata'ala masu ƙarfi je umarni da a bayar da su ga masu su to bai kamata musulmi na cutar da musulmi ba kuma duk wanda yake cuta makwabcin shi manzo Allah ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min bai da imani wallahi bai da imani sahabbai suka ce wane ne ya rasulullah manzo Allah ya ce man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wanda makwabcin shi bai amince ma sharrin shi ba saboda haka mu kyautata mu sani cewa ibadan mu ba za ta samu cewa wurin Allah ba in muna cutar da makwabtan mu wata mace aka ga ma Annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne ya girgice azumin nafila da na farilla ba ta wasa sallah haka nan ta nafila da duk tana yi da ta farilla amma tana zaman mugun zama da ita da makwabta manzo Allah ya ce hiya finnar dan wuta ce tana wuta sauraka addini mu'amala ne hudda ce mai kyawu da kai da da kai da makwabta kamar kamar cuta ma makwabtanka baya da kyawu to ballantana na azumi shine Abdullahi dan Jabir bin Abdullahi yace wada azal jari kabar cutar da makwabci wal yakun alayka waqarun wa sakina ya zamanto kana da natsuwa da kwanciyar hankali ana azumi natsatse ne kai kowa ya natsa na azumi a bar hayaniya in dai ba ta nema abinci ba ce nema abinci ya kama sai an yi hayaniya a yi hargowa a yi sai a yi amma haka kawai kuna azumi ku yi ta kowace kowace ba ya da kyau wannan ya kamata mai azumi ya natsu wala ya tajal yawma sawmika kada ka mai da ranar azuminka wa yawma fitrika da ranar cin abincinka sawa da ɗairi ka bambanta idan lam yakun fi sam'i minni tasawunun wani mawaki ke cewa idan babu kiyayewa gare da a cikin saurare na ana azumi wa fi basari ghabbun idan babu rumtse idanu a cikin idanu na ana azumi wa fi mantiki samtun idan cikin magana ta babu yin shiru ana azumi fa hazzi idan kenan rabona min saumi daga azumi na alju'u wa dhama shine yunwa da kishirwa kawai wa in qultu inni sumtu yawmi wa ma sumtu in nace ran nan na ya azumi to wallahi ban ya azumi ba da abin da naga dama in saurara da abin da naga dama in kalla duk maganar da ta zo baki na sai na faɗe ta to ko na ce na ya azumi ban ya azumi ba Allah ya kiyaye wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam yace rubba sa'imin so da yawa zaka ganin mai azumi hazzuhu raban shi min siyami daga azumin shi alju'u yunwa wal atash da kishirwa wa rubba qa'imin kuma so da yawa zaka ganin mai tsayuwar qiyamul layli hazzuhu min qiyamihi raban shi daga tsayuwar shi as-saharu shine ainihin hana idanun kwana kawai bai samu lada ba so da yawa zaka mutun yayi azumi ya ji kishirwa ya ji yunwa kawai raban shi kenan amma bai samu lada wurin Allah ba wanda ne ya bata azumi kamar masallacin juma'a ne so da yawa da zai zuwa juma'a ba ya samun ladin juma'a ana hudu ba shi yana ta wasa da waye shi a kare bai san ana yi ba yadda sallah take dole haka sauraron hudu ba yake dole kuma ka saurara ba ka da sallah daga mutum kawai yana ta wasa da waya ana ana hudu ba yana ce ha a kare sai bayan ce mai kai an wata shi sallah za a tata kaga wannan me ya kawo shi ya zo ya wasa da waya kawai Allah ya kiyaye wa sirru hada sirrin wannan anna taqarruba ila Allah lalle neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala bi tarkil mubahati da barin ababan da suke halaliya ne la yakmulu ba zai cika ba illa ba da taqarrubi ilai sai bayan neman kusanci zuwa ga Allah bi tarkil muharramati da barin ababan da suke haramun ne ba manil takabal muharramat duk wanda ya aikata abubuwan da suke haramun ne thumma taqarruba ila Allah thumma taqarraba ila Allah sai ne ba kusanci zuwa ga Allah bi tarki al muharramat da bara ababan da suke muharramat ko bi tarki al mubahat da bara abubuwan da suke halaliya ne kana ya kasance bi masabati a matsayin man yatrukul fara'ida wanda yake barin farillai wa yuqa wa yataqarrabu bin nawafil yana neman kusanci da na bulbuli an yi ba a yi ba kenan wame musnad ya amar ya zo a cikin musnad na ahmad anna mar'ataini wasu mata guda biyu samata sun yi azumi fi yadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin zamanin maki sallallahu alaihi wasallam fakada ta an ta muta min al-atash sai da suka kusa mutuwa saboda jin kishirwa Allah ya jarrabe su da wata irin kishirwa suka matsu saboda mi zanna suka yi suka yi ta gulma sun yi gulman mutane shi yasa Allah subhanahu wataala jarrabe su da mi da yunwa da kishirwa ga azumi azumi suke yi amma kishirwa mai tsanani ta kama su suka matsa ma suna son su karya azumi wa zukira zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ga ma annabi alaihi salatu wassalam cewa ga wasu mata guda biyu can suna azumi amma azumin ya galabaitar da su ya wahalar da su sosai fa a'rada anhuma sai manzo Allah ya kauda kai daga barin su kaman ba bai ji magana ba thumma dhukira talahu sannan sai aka ƙara gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa dawo ma sai manzo Allah ya ce a kira su fa amara ma sai manzo Allah ya umarce su an taqayya an ta taqayya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi amai ku sa hannuwanku cikin baki ku yi amai faƙata sai suka amayo mil a ƙadahin ƙaihan abinda zai iya cika ‘yan ƙwariya ƙarama haka ɗan akushi ya kalacin abinci da ƙaihan wata ƙazamta ga ta nan ta fito daga cikin baki wadaman da gini wa salidan da mugunya wa lahman abiqan da kuma wani nama ga yanar da ya canza ma'ana suka amayo wani abu yana iya cika ƙwariya haka ɗan akushi na cin abinci irin na da فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hataini lalle waɗannan matan guda biyu samata sun yazimi amma ahallallah daga abin da Allah ya halatta lahu ma gare su mana sun kame kansu daga ci da sha sun yazimi kenan ko wa aftarata amma sun karya azumin su alama harrama Allah alaihi ma abusa abinda Allah ya haramta musu shine cin nama manzala ya ce jalasat ihdahuma ɗaya daga cikinsu ta zanna ilal ukura ya zuwa ɗaya wa ja'ala ta ta'kulani li'uman nasi suka shiga cin naman mutane kaga cin naman mutane ba ya da kyawu ana azumi ma ba azumi ma ba ya da kyawu kwata kwata ba ya da kyawu Nabi sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukakin sarki sun haramta Allah ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumu اتقوا الله ان الله تواب رحيم Allah ta'ala ya samu dace Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi inda muka bada dai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yaye mana Allah ka samu gyara eh bismillah tana yawa
wannan kuma tace tun tana budurwa tana katrem college kenan ga yanzu ta yi armi ma hatta a ce ta yi jami'a ta yi tunani tana da kusan azumi tamanin da ake binta lokacin tana 'yan mata in ta yi sha azumi irin wannan na al'ada ba ta ramkawa to shine zai da ta yi tunani take jin tsoro ta ce ta yi kilga kusan tamanin ake bin ta ce to ramka za ta yi koko akwai wata mahita
ta ce wata baiwa Allah ke tambaya cewa ta sha azumi ya kai kwara tamanin don tana matashiya har ta yi aure ana ta abin nan azumi ne irin wanda al'ada ke tsaidawa ta yi lissahi ya kai kwara tamanin yanzu ta yi nadama ta yi lissahi ta ga ya kamata ta hita daga wannan matsalai to ya za ta yi rankawa za ta yi ko kuwa akwai wata mahita rankawa za ta yi sai ta yi ta ranko ne in ta samu dama ta yi kwara goma kuma ta dan huta kwara goma haka dai ta yi lissahi sai ta ranka shi ai ko ba haka ba cikin shekara kayan kayan azumi yanzu nan bayan azumi in yazo in ta fara kayan wani azumin ta gaba in dai tana da in dai tana iya tana da lahiya kwara goma kwara biyar kwara goma kwara biyar dan nan ko cikin shekara nawa ma ne in dai tana da niyya Allah subhanahu wataala ko da bata ida bata cika Allah ta'ala zai yi mata na'am wannan kuma gar tara suke tambayar suka ce wasu ce tara su bayan gabanin ta haihu sai ana bin ta azumi an fara azumi sai ta yi kwana uku da azumi sai ta gaba ta iyawa sai ta yi sa'aji yanzu da ta haihu kuma kwanakin ga sai ta rasu da tana da niyyar ramka azumi to shi ne suke tambaya tun da sun ji akwai fatawa da ko su ramka mata ne ko ko su ciyar kwanakin da ba ta yi ba
baiwa Allah ce ta fara azumi sai sai ainihi ta haihu ko?
eh ciki ciki ciki ya hana ta azumi yawa matsalar ciki ta hana ta azumi an yi guda uku ta kasa yi kuma ba ta samu daman yi ba sai sai bayan azumi eh ko?
ta yi ma da ta yi yanzu sai ta rasu sai ta haihu kuma bayan ta haihu Allah ya mata cikawa kenan akwai azumumukan da ake binta azumumukan da in azumi har ya kare ne ba tana niyyar biya ta samu ba kuma ta haihu Allah ya mata cikawa kenan sai an ranka shi wasu malamai suka ce ciyarwa za a yi shi ke wasu kuma suka ce rankawa za a yi sai a rarraba tsakanin yan uwa kowa ya abin da yake iyawa ranka mata wasu kuma suka ce ciyarwa kawai za a yi yanzu ki kafara ce za a yi ta ciyarwa kullum a ciyar ko kuma a tattara azumin da bata yi ba shi kenan a bada abinci na'am na'am wannan kuma su ke cewa matan da ke cikin gidajensu suna jin awa sautin sallah wasu suna SBS liman ko da ba su ganin mamu din ba da matan da suke nesa daga masallaci amma suna jin wato karatun masallaci da kabbarar liman suna iya bin abin da liman daga cikin gidajensu amma dai abin da ya yi ne su yi sallar su kawai su addini ya kawo masu sauƙi cikin gida za su yi sallar za su samu ladar jami'in saboda addini ce su zanna gida aka su bar damuwa duk damuwa ce su ga kullum su su kadai suke sallah ba jami'i ba kadai ce su kamar jami'i yake saboda addini ce su zanna gidansu addini ya ce wa buyutuhunna khairul lahunna su yi sallah cikin dakunan su ya fi alheri gare su kenan kaga addini ya ba su dama gaskiya kenan ba wani abin da abin da addini ya baka damar kai to bari damuwa kai ma za ka samu irin ladan mutumin da ya samu cikakkiyar lada amma in suna yabi sai su matsalar biyar sallah daga nesa in wuta ta dauki ne za a yi shine ba ko na su biga ta lalace kaga sai ka koma kai kada kake sallar ka kuma ke amma na iri na'am na'am Yawwa, wannan kuma yake tambaya ce wani bi yana yin shafa'i da wuturi bayan alfijir ya keto wai yayi na ayin asalatu khairu ana yin ah ya ce wani lokaci yana yin shafi'i da wuturi bayan ketowa alfajir ko yayi yayi dama inda yake magana bayan sallah asuba alfajir kuma in ya keto ai bai sallah asuba ba saboda ka kana iya yin shi na'am tambaya ta ƙarshe wannan ya ce wajen ciyarwa ɗinnan da mata suke ya ce a bada abinci da wahe dufula guda kullum koko a bada ɗanye a wai saka guda na na abin gana na shinkafa
idan yadda aka yi daidai ne wurin ciyarwa da mata ke yi ko dai a bada dafaffa abinci ko kuma a bada ɗanyi duk wanda aka yi daidai ne Na- abin ne da ake so a ba wanda aka ba abincin abincin da za a isa shi na'am Allah saka
sha'aban ne kamata ya daina azumin na
da wuce wannan tambaya ba na ta yi
yanzu wannan mace ce ta sha azumi shekaru da dama saboda shayarwar take yi daga baya kuma ta kamu da rashin lafiya to ya za ta yi yanzu
irin da yadda muka ce ce ta kawai wanda yake da ita ya ji abin da aka faɗa sannan wannan mallan ki tambaya ke cewa idan na zo zaman tahiya a cikin sallah tasbih akwai tahiya eh idan akwai tahiya ta ya za ya zan fara tasbih
kan tasbih
ta za ta tasbih haka ne zai da mutar ke kuma dama sai an yi wannan idan mutum yana salatin tasbih in ya zo zaman tahiya to zai farawa da tahiyar ne da ta abubuwan da ya kamata sai ya kawo tasbihin nan shi kamar yadda ya wurin sallah sai da ya kare karatu sannan ne sannan ya tasbihi ko na'am sai tambayan ta ƙarshe na Abuja, eh, mutum ne suke aiki na taimako da saura kamar da sun sana agaji kan ga to sai ya zama da shi aikin da yake yi kusan kamar yana yin aiki ne don wajen marwar tashi ta don ya dinga dai birge mutane ba yi- bai yi cikin kuma hanga domin Allah ta dan uwan sai kira shi ta mutum wanda ka kyautata niyyar ka a cikin zuciya ka dinga yin aiki mai kyau don Allah ya baka lada kar ka yi aikin da zaka je ka yi aiki mai wahala aikin miki kamar aikin da suke hanga na na na taimako na agaji hakan ga to sai kira shi gehe sai yake dan mai bayani to wannan abin da ya gaya mai sai ya zama na bai ma mishi magana bai mishi magana ba kan wannan abu to shi ne ce shi ma ya halitta dan kare shi ko dai kawai ya
ba bai kamata ya gyara ki mutum ne yake suke aiki irin na taimako sai daya ya maɗai nasiha cewa ya kamata san abin da yake aiki ne na taimako na neman lada haka ya dai mai nasiha saboda ya ga kamar shi mutum ne wanda yake son ya taimaka don dai a ce yana yi to shi kuma wanda aka mana siya sai ya ɗauki fushi da shi ya ce ya kamata shi ma a kyale shi kawai ya kama gaban shi idan kama mutum na siya bai ji daɗi ba ya ɗauki fushi da shi da kai kai kakka yi fushi da shi ka ci gaba da yi mai magana ah, kuma sai ka bari har wani lokaci ka ƙara tuna mashi kakka bari amma kakka dauki gaba da shi in kun gaba ka gaida shi ko da bai amsa ba kyale shi kawai
na'am shikenan assalamu alaikum warahmatullahi wata mijinta suke ba wa ta haihu suna cikin abuwa da shaka to insha Allah wata baiwa Allah da ke bara addu'a da ita da mijinta akan haihuwa suna da matsala ta wato haihuwa suna baran addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ba su haihuwa na'am assalamu alaikum warahmatullahi ga yake tambaya ya- ya halitta mutum yana cikin azumi ya- a yi mashi shiri
ko ko ya halitta mutum yana azumi a ibin mai shini ya halitta in dai ba zai abin nan ɗin shi ba Yawa, in ba zai galabaitar da shi ba in ka san ranke ranka ne kai jinin naka ba wani bane ko ka yarda saboda kana lahira ma ka ibin majini sai ka ga wata jiwa-jiwa in dai ba kana, kana cikin waɗanda suke ba da shini ba waɗanda suke da wadataccen jini jini mai ƙarfi wanda yana iya ba kowa in dai ba cikinsu kake ba ko ko lahiya kake aka ibin majini sai ka dan tsaya ka dan huta ko ba haka bane yasa wurin ibar shi ma ake dan ware wata yan restaurant in ka in an yi ba maka ka ji a baka abinci a baka wani wani wani kin- kindirman hanji haka da biredi da lemu ka sha ka dan medo abin da ya da zai da daga cikin wani yana azumi ba su bada ba Allah yana bada lada ba yanzu to yana laifi wannan ya yi umarni gare kwarai don kana ganin shawari yana mai doma jini da yawa kwai na'am na'am wanda yake tambaya ko malam wai idan mutum ya yi desa wai kina ai sai ya busa masa rai eh shi yana neman ƙarin bayani yana tambaya idan mutum ya zana hoton abu mai rai wai sai sai ya busa mai rai ranar kiyama haka nan ne in babu wata bukata haka kawai kai dan sha'awa dan jin daɗi kai ka zana da duk ko da wani abu ko da gawayi ko wani abu ka zana shi mai rai mutum ne ko tsuntsu ko dabba sai ka busa mata rai sai an gwada ma ita ranar kiyama in dai ba wata bukata man koyawa kake akwai bukata ka gwada ma yara sai ka zana bukata ce ta kama ka gwada ma almajiranka ga mutum wani abu mai mai rai saboda su gane shi da kyawu ba da shi ko kuma aka sa ka kai ko wani ya bacci ko ana nemo wani mugu kai gwani ne game da zanen hotuna aka ce ka zo ka zana shi sai ka zana duk ba laifi wani wani amma wanda aka yi ba ta bukata ta addini ba ta bukata ta rayuwa haka kawai sha'awa ce kawai to shine ba ya da kyau na'am sai wanga kuma yake tambaya a lokacin shi dai azu sahur ne yake yi amma sahur din shi cikin ɗaki yake yin shi sai kuma wata rana ya yi sahur din ko da ya hito waje sai gari ya waye to a dai ya ce shi cikin daki yake sahur kullum ran nan ya kare sahur din ya yi to kawai sai ya ga gari ya waye kenan ba laifi sai ya ci gaba da azumin shi amma da ya kamata ya zan gidi ba ya zan gidi ba agogo awa ko kuma ya zan gidi ta waye ga ko kuma ya zan gidi kashe kullum shi yana saurari tunda ya yi da kuskure ne babu laifi ba dai kiyaye gaba in ya kare yi abin zai zama ganganci ke tunda akwai agogo akwai kiraye-kirayen sallah ana ta yi ta alama ce ta alama alfijir ya ke tona mu sun ga shi kuma ban Allah yake tambaya makwabci ne ke gare shi shi kuma makwabcin sai zanke zo mashi ruwan gwalaru ya mai ya mai declare ya ce ya bari kuma ce shi kuma bai bai bari ba sai na ci gaba da abin ya ce sai ya kashe ya kara kuma bai kashe mu ba amma ya ce kuma in in ya zubo mashi sai ya mashi Allah ya isa da in ya kuma yana ji in kowa halatta ya dinka ce mashi haka nan yana ji bai kamata ba kowa bai kamata ya haka nan ba makwabci ke da ah, makwabci da makwabci to makwabcin guda yana ɗebo ruwan gwalale na zuwa kawo gidan makwabci ya mai magana ya mai magana ya ke bari idan ya yi shi kuma sai ya ce mai Allah ya isa ko haka da yake daidai ne ba daidai ba ne kamata ya ci gaba da neman mahita ka yi haƙuri da abin da yake ma ba sai ka bai Allah ya isa ba Allah ya isa kawai ba sai ka zage shi ba ba sai ka tsine mai ba yana cikin tsinewa Allah ka bar shi da Allah kawai a yi ta neman wasu mahita kuma ko waɗansu da za su mai magana ko malamai ko manyan mutane ya bari ko waye shi da shi kenan sai a mai magana ta wannan hanya ya bari ba ana kwasa gwalala ba amma a san lokacin da za a zanke shi kuma a san irin tsarin da za a zanke zidda shi wani kasan sai ya bar gidan shi ba ya zo gidan wani ya zuba don neman tashin hankali wannan ba ya da kyau kai kuma sai ka yi hakuri lada za ka samu amma in kana zage shi to kai ma baka da komai wurin Allah ya maka kara ma na'am
yace wani ne ke son shi ci wani abu abinci hakan ga yace mishi dan son da muke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ci wani abu har mutum ya halatta mutum ya ci
abinci aka kawo eh ira son wani ya ci abincin to ka ga mutumin ba- ba za a ci ba yace mishi dan son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muke yi ka ci wannan abincin to ya halatta mutum
mutum ne ya kawo abinci ya ce ma wani bismillah shi kuma wani ya ce alhamdulillah ya yi da shi sai ce mai dan san da muke ma annabi Allah ya sanar ka ci abincin nan ko ya dace wannan magana da ya tayi daidai mu domin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ce tawassuli ne kamun kawa ka ne da kai da da soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam
Mm. wannan ce a wani wuri na ana so a yi aiki amma akwai mace zai da waɗansu ƙwari to har ana kone wurin da wuta da ba saba yawan na aiki ya halatta
ya ce wuri ne ake so a yaki akwai mace zai da kwari daban-daban wurin wai halitta a kunna ma wurin wuta da wanda wani kwaro ko mace shi ya mutu a san a yaki tunda akwai mace zai kamata ya yi a bi shari'a mace zai galibin su iskoki ne galibin mace zai iskoki ne shari'a cewa ta yi maka iske mace zai ga wuri a basu a nemi izininsu in iskoki ne suna ji a nemi izininsu domin ba ya haka ba sai a samu matsala wurin sai a nemi izininsu a ba su kwana uku kullum a zuwa gaya musu da Allah su tahe su aiki za a yi wurin in iskoki ne tahe su za su yi in ba iskoki ba ne da ba san kana yi ba inan macizai ne in an- in an kunna musu wuta duk mutuwa za shi in iska ne kuma ba mutuwa za a yi ba in dai ba lokacin shi ba idan kaya a kunna wuta ya kamata a ba su abin nan a masu gargadi na su tashi to insha Allah haka ya haka ko da an zo an yi aikin daga baya babu abin da zai faruwa insha Allah saboda an ba shari'a an ba su haƙƙinsu amma in ka yarda ka zo ga wuri ka tabbatar akwai macizai ga wuri baka yi wannan ba to Allah ya kiyaye sai ta Allah kawai kuna zuwa ku yi aiki wurin kuma wurin ya kisa mulwa da daɗi ko kai ko matanka ko yayanka ko abokan ko in ma'aikata ce ma za a yi wurin ya ta samun matsala aikin ma ya ƙi yiwa a yi ta asara abin da aka gina wurin saboda shi Allah ya hana wannan dai yana iya faruwa Allah ta'ala ya kiyaye Allah ya samu dace Allah ka biya mana bukatunmu gaba da yana alkhairi Allah ka samu cika da imani Allah ka raba mana asiri duniya da lahira kawo mana karshen walalu gaba da ya Allah Allah ka ba mu lahiya da abin da lahiya za ta ci Allah ka raba mana asiri ya Allah kawo mana karshen tsadar rayuwar da muke fama da ita Allah ka shirya mana yan ta'addan mu gaba da jami'an tsaron mu dinda su Allah kare mana rayuwarsu shugabannin mu Allah kara musu gaskiya da rikon amana da adalci marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka gafarta mana zanubban mu ya Allah Allah ka kawo ci gaba a cikin ƙasar mu ya Allah Allah ka kawo ci gaba a cikin ƙasar mu ya Allah Allah ka kawo ci gaba a cikin ƙasar mu ya Allah Allah ka haɓaka tattalin arzikin ƙasar mu ya Allah Allah ka sa ya girma ya ɗaukaka ya amfani kowa Allah arzikin nan na ƙasar mu Allah ka sa kowa ya ji daɗin shi da ma'aikaci da wanda ba ma'aikaci ba da mawadaci da talaka ya Allah da malamai da almajirai da ma'aikata da kowa da kowa ya Allah Allah ka sa ya amfani kowa ya wadaci kowa ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka daga musulunci da musulmi ya Allah fuskantar da kafirci da kafirai ya Allah Allah ka shirya da matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka shirya su ya Allah ka ba su ilimin da zai kawo mu addinin mu da kasan mu ci gaba da al'umman mu ci gaba Allah ka ba su aikin yi mai albarka wanda zai kawo mu kasan mu ci gaba ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah sace sace da shaye shaye da bugayen ayyuka Allah ka nisantar da matasan mu da gari shi ya Allah Allah ka musu karshen shi ya Allah Allah ka nisantar da su ya Allah daga dukkan wata muguwar ɗabi'a ya Allah yaran mu kanana da manya Allah ka kare su daga sharrin mutane da aljannu ya Allah da makircin mutane da aljannu ya Allah da kaidin mutane da aljannu ya Allah da sharrin mutane da aljannu ya Allah Allah ka kare mu ya Allah abinda muke karantawa Allah ka sa ya amfane mu nan duniya ya amfane mu ranar tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala ya amfane mu ya tura mu gidan aljanna Allah ka kare mu daga jahannama ya Allah Allah ka kare mu daga jahannama Allah ka kare mu daga jahannama Allah ka kara mana san junan mu da haɗin kai ya Allah Allah ka kara ma musulmi haɗin kai da san junan su ya Allah da taimakon junan su da taimaka ma juna tausaya ma juna da rungumar juna Allah ka raba mu da rarrabo kai ya Allah ka raba mu da keta da gaba tsakanin mu ya Allah Allah duk wani sharri da yake faruwa tsakanin mu Allah ka kawo karshen shi ya Allah Allah ka sa mu so junan mu ya Allah Allah ka sa mu so junan mu ya Allah Allah ka kara mana soyayya tsakanin mu ya Allah Allah ka kara mana san ka da annabin ka da addinin musulunci da alqur'ani mai girma ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu wanda ya gina wannan masallaci Allah ka sa mu rayuwar shi albarka rayuwar shi Allah ka sa mata albarka Allah ka sa mu kasuwancin shi albarka Allah ka sa mu iyalin shi albarka Allah ka sa mu harkokin shi gaba da albarka Allah ka sa mana albarka Allah ka shahi mana hawayen mu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah Allah muna kuka gaban ka ya Allah Allah ka san bukatun kowa a cikin mu ya Allah Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah Allah ka kawo mana karshen wahala ya Allah Allah wanda yake zaman banza Allah ka kawo shi karshen zaman banza da yake ya Allah wanda yake zaman kashe wando Allah ka bar karshen zaman kashe wando ya Allah Allah ka ba mu kasuwa mai albarka ka ba mu aiki mai albarka Allah ka ba mu ingantaccen rayuwa mai dadi ya Allah Allah ka raba mu da yunwa da talauci ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah wanda yake neman haihuwa Allah ka ba shi ya Allah wanda ta yi wahala bai taɓa samun ta ba Allah ka ba shi ya Allah wanda ta tsaya Allah ka maido mai ita ya Allah wanda yake samun ta kuma Allah ka kara mai ita ta ka samu albarka a cikinta wanda yake nema wuri Allah ka bashi aure mai albarka wanda abin yayi wuya Allah ka kawo saukin shi ya Allah wanda baya da abin aure Allah ka sauƙaƙa mishi ya Allah Allah ka sauƙaƙa mishi ya Allah Allah ka sauƙaƙa mishi ya Allah Allah kawo mai saukin aure ya Allah ya Allah muna roƙonka dukkan bukatun mu da matsalolin mu gaba da ya Allah ka yayi mana ya Allah Allah kawo mana karshen su ya Allah Allah kai mai iko ne a bisa dukkan komai ya Allah Allah babu abin da ya gagare ka ya Allah Allah ba dan halin mu ba ya Allah Allah ba dan halin mu ba ya Allah Allah Allah ba dan halin mu ba ya Allah Allah dan mu bayin ka ne ya Allah Allah da yawa cikin bayin ka ba su da aiki Allah ka ba su ya Allah da yawa cikin bayin ka ya Allah sun durkushe wurin kasuwanci Allah ka tada su ya Allah da yawa cikin bayin ka ba su da abinci Allah ka ba su ya Allah da yawa cikin bayin ka ba su da wurin zama Allah ka ba su ya Allah da yawa cikin bayin ka sun shiga halin kakanika ya Allah Allah ka hidda su ya Allah Allah ka musu karshen wahala ya Allah Allah ka musu karshen wahala ya Allah Allah ka karshen wahala ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salam سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين